na duba abin da suka gudanar ko suke gudanarwa hakika an samu ci gaba sosai kuma lallai mata kun samu lokaci yanzu saboda a da ba ku san 'yancinku ba na neman ilimi gidan zaman gidan aure ne kawai amma yanzu malama sun gaya muku cewa ba a hana mace ta tafi neman ilimi na 'yan awa ɗayan awa biyu duk da tana da ayyuka a gida to gashi kuma kun dage kuna ta ƙoƙari hakika a da al'adu da fitintunu sun baibaye dukkan musulmai gabaɗe na najeriya don ce koma na duniya abin da ya sa na faɗi haka shine ga ilimin amma ba aiki da shi ilimin da akwai shi amma ba aiki da shi kuma wasu masu ilimin mu da muka taso rowan ilimin masu ke ba sa bayarwa zan ba da misali guda ɗaya idan da almajirai idan da gidan tsangaya a anguwarku wallahi tallahi ko karatun yankan kaza malamin ba zai gwada mijinki ba bare ɗanki ya yanka miki kaza a gida me dalili ba ma na addinin ba ki yanka kaza ko dan tauren ki kowaye a gida amma baki wani damar ba kuma gashi kuna makwataka da su haka muka taso muka samu sai a fito a gidan musulmi a fito da kaza a kai makaranta a yanka a dawo da shi amma wannan shaidan ne dan raya musu a wani malaman saboda me za a kai masa kai da wuya duk wanda yanka za a kai masa kai da wuya suka toshe ilimin amma cikin ikon Allah tunda Allah shine mai ilimin shine mai addinin da ce kuma ta da addinin duk inda ba ma tsammani sai ga malaman kuma wasu daga ciki Allah ya fahimtar da su abubuwa da aka bakoye aka bayyana shi zamani ya zo kuma a kawo rediyo a kawo waya aka kawo waya da talabijin aka dinga yada musuluncin har yake samun ku a cikin gida a da matar alaran ma da wuya ta iya karanta fatiya abinda zai gaya mata kawai zaman gidan mijinta shi ne ibadar ta gaba ɗaya ma ba za ta ma fita mata leka ko ina ma zai samu su hadisai da suka dan samu na cewar ai wata bayar Allah mijinta baya gari babanta ba lafiya sai su dogare su kammama wannan gun dan su tsare ki a gida amma kuma shi ba zai koya miki ba to ina za ce gidan musulmi a ce ba a samu ma mai iya yankan kaza ba bari a ce sallah to yau ku duba ku duba duk wanda suka zo gunnan na yi imai da Allah kashi casa'in suna zuwa makaranta kuma wallahi ko aya ɗaya ta samu ko babin tsarki ta samu ko ya an samu karuwa an samu karuwa to saboda haka wannan na yi godiya daga wannan gayyata da kuka mana sannan na samu ban jama da yake magana kan ilimi to fa ilimin nan iya da kalubale kalubalen sa shine kamar da malama suke faɗa mana cewa fa ayi aiki da shi ya kamata mata da take zuwa makaranta fa ta zama da biyayyata da kula da dukiyar mijinta da kula da kanta da sanin addininta da sanin ya za ta yi wanka ya za ta yi alwala ya dukka ta zama daban da wacce ba ta zuwa makaranta wannan shine an samu karuwa amma kuka ta zuwa makarantar amma in biki ya zo ba za a gane mai ilimi da mara ilimi ba ha ai abu ɗaya ne ai ba yau ɗaya ne ai ai ana yi ne ai maza dai a fulani dai wallahi in dai kuna bin wannan rudin shekar din to fa ku amfani da ilimin kuma ilimin Allah zai tambaye ku ya za a ce gidan musulma kuma mai zuwa makaranta a ta kawo su bidiyoyi ana cusawa bikin yatta amma kuma za ku yi alaƙa ce Allah ba mu zuriya na gari a ina ba kun saba wa Allah kuma ya ba ku zuriya na gari tsoron ku yake yi saboda haka dole ne fa idan ka san abin to ka ɗabbaka shi ƙanƙanin ilimi da kika samu da kin ji abu kaza ba kyau wallahi ki yi ƙoƙari ki guje shi duk mata ku ne dama shi ɗaya yake zuwa kusa da ku fiye da maza ku ne ainihin babban makaminsa kuma ya rantse da Allah ce mata sai sun fiyawa a wuta mata ya san fiyawa a wuta haka ya natsaya ubangiji saboda me saboda kuna da taurin kai za ku san abin amma in bukatar ku ta zo sai ku danne sai kun biya wannan bukatar kuma ku fa ku zo kuna magana kuna cewa ai ba kyau ai ana wata ana wata an kawo miki kayan aure ki rena kina musulma me yasa yarki ta tafi gidan miji cikin a san kina da ilimi kin ba ta tarbiyya zama lafiyan ya fi wannan a tare akwatuna a tare waye da waye waye din duk to saboda haka dole ne ku tsaya yadda har kuka samu a lokacinku a zamaninku a ce ga mace za ta tsaya ta ja baki mace ‘yar uwarku ta fassara, me za ku ce wa Allah? Fi sabi lallahi, ba za ku gode wa Allah ba? Ya kamata ku gode wa Allah. Kun fita da banfa da da, da fa wallahi da matan da matan auren ba za ka gaba mace da ‘yan matan ba. Gyale ne, gyale ko inanki a waje gyale ne za ki ɗan naɗa kawai. Ka Allah sa kawo izalatar bidiyar ga mutu sunna da alkhairi. an zo lokacin da nake ba ku dan wannan misalin cewa gidan musulmi ba za a iya yanka kaza ba lokacin da izala ta zo garin nan an yi fitina a kayan yanka har sai da ka daina duk dan izala ya daina cin yankan garin nan gaba daya duk muka daina ci saboda mi saboda sai ka samu lokacin da aka samu miskini ne wanda sai wani kato ya kama hannunsa shine wai mai addu'ar ba zai goya wa kato mai karfin da zai yanka saniyar ba a shi shine malami kuma mai yankawan mutum biyu ne suke yanka haka muka tashi muka samu izala a garin izala ta duba ta ce ba zai yiwu ba in bai da karfin yanka a koya wa shi mai karfin ya yanka da kyar aka samu wani matsala shi suka tun daga wannan lokacin nasarar farko da izala ta samu a garin shine gyara yanka wallahi mahauta gode wa Allah babu kungiyar da ta samu muku yanci ta fito da ku ta saka ku a mutane wallahi irin kungiyar izalatul bid'a ka mata sunna Allah a dai ku a wuri junan ku an an bata su an sun humayu ma bakin jini kuma amma za su kuma a sai kayan su amma an ware su kaman ba mutane ba amma da za ta fara karatu ta fara wayar da kan mutane sana'a ce mai asali sana'a ce mai kyau kuma ko kai ka ga dama a yanzu ka yi shiga kai ba wani abu to saboda haka wannan kungiya ta zama za ta bai ga mata sunna sai dai mai ta godiya a malumanta da suka bata lokaci suka shiga lunguna ana jifan su ana waye ba sharri da wake wake na banza da wofi to akai tai amma yau ga mata sun cika masallaci da na aure da 'yan mata suna sauraron kalmar Allah kuma suna jin miye za su su gyara ibadarsu. Me ya wannan daɗi? Wallahi kika shiga kabari ko mijinki malami ne wallahi tala ba zai shiga amsa miki tambayar da za a miki ba a kabari kadai. Na kabari kawai kwanciyar kabari wallahi mijinki ko babanki malami ko mijinki malami ba mai shiga ya amsa miki tambayar da za a miki tambayar za a miki a kwanciyar kabari kuma nan ne farko. to ki tsaya ki koyi wannan abin kuma kika ji ki koya bayan kin koya ki dabbaka bayan kin sani ki aiki da sanin kare zama hujja a kanki na ƙarshe kuma kaman bukukuwa da nake magana ko da nake maganan da bidoyi sun yawa ga gidan malami ga gidan makadi ga gidan malami ga gidan karuwai amma wallahi malam ba zai ce kai karuwancin na bai da kyau su ne masu kama masa ajiya gidansa tana da uwar ɗaki matar mala uwar ɗakinta matar mala duk abin ta samu gun matar mala za ta wata aji ko mala zai ba ta maganin farin jini kuma idan sun saurayi ma ya bakin jini shi ma gunsa zai zo ba shi maganin farin jini amma ba na aure ba ya samu ‘yan mata ita su samu samari ta irin wani abubuwa ba wai addini ne babu ba wallahi a lokacin addinin yana nan ƙur'anin yana nan hadisan manza amma an takura shi an ƙi a bayyana shi wasu kuma sun dan yi karatun kaɗan ba su san wani abubuwan ba su ka musu tambaya akan irin wani abubuwa din amma yau ga mu Allah mun gode maka Allah mun gode maka wannan karni namu wallahi tallahi iya kama da karni na annabawa me aka boye ba abinda malaman sunna suke boyewa addini da matan da mazan ba boye komai komai faɗa maka ra'ayin ka ga dama ka bin ka ga dama ka kibi to saboda haka kamar da malama suke jan hankalinmu don Allah da wani an samu canji na rayuwa wallahi mata kun samu canji na rayuwa na sanin addini fiye da baya bayan da sai da mace Allah ya yafe musu wasu abubuwan sai da mace Allah ya yafe wa kakanninmu da iyayenmu amma an yi ta taɓar gada amma yanzu ba ga addini ba a faifayi gashi nan a gidanki gashi nan a ko'ina Allah ya ba mu ikon aiki da shi kuma ubangiji ya ba mu dauriya mai yaƙi shaidan karki ce wai sai ki hada ce qur'ani a karki ji mali ya ce a zaki a a ko izu ɗaya kika samu inda kina yawan zuwa makarantar wata ba ta da kwakwalon da za ta iya kama karatu ba lallai take irin na wance ba kowa da irin baiwar da Allah ya bashi wani cikin shekara sai ya haddace Qur'ani wata sai ka shekara uku wata shekara shekara biyar amma da in kika samu ilimin ko kika ji to ki amfani da shi shikenan kin zo daidai da wanda ya sani kin zo daidai da wanda ya aikatawan shi ne Allah taimake mu Allah muku albarka Allah ya ƙara shirye da mu Allah ubangiji Allah ya sa zuriyar mu da za ku taso kamar da malam Jami faɗa zu ku ne kuke tarbiyyatar da al'umma ku ne iyayen mu ko addinin musulunci sai yaro ya je shekara nawa karbe shagun uwarsa to amma kar ku yi dama kar ku ya fara wannan damar fa baki da damar ki kai shi makaranta baki da damar ki masa wasu abubuwa kuma ki hana ubansa ya karbe shi don kun rabu ko kuma wani dalili na daban saboda rabo ma ba so ake ba saboda shi addini mai kullun ka ta uku wannan sai ga abun yana da fadi to amma dai ku mata ku yi kokari ku yaki shaidan wajen rabuwa da mazan da kuka aura kuke tare da su saboda mi saboda ku ji tausayin ƴaƴan da kuka haifa da kuma tausayin iyayenku tausayin iyaye shine kika ɗebo ƴaƴan kika zo gida da shi kin cuci babanki ba ba dole zama da ci da ƴaƴanki suna da ubansu ke da kenin ya faru dole da ci da ke tausayin kuma sannan na biyu tausayin ƴaƴan naki yaya za su kasance idan kika bar su a gidan babansu kya zama za a rike su sama da yadda za ki rike su kuma kina tsammanin ke da kika kasa zama a gidan kuma ɗanki ne zai iya zama a gidan kin ga sai da ke hakuri don da ke fata da yaya biyu uku hudu biyar to fa karki ce zaki zaman daɗi ki zaman yayanki ki tsaya ki tarbiyyata da yayanki yadda za su amfana su amfani musulmi amma kina fita yau ke ce asibiti gobe kina aika masa kati jibi kina cewa kaza kaza me wana hakuri ne na lokaci kaɗan da inkin ya wuce shikenan amma yakin auri wancan jibikin auri wannan wayewa dole sai mun yi hakuri mu maza sai mun yi hakuri kuma mata sai kun yi hakuri kar ku ce yanzu kun sami ilimi ai kuna da yanci kun san yancin ku kaza da kaza kuna ta tada hankali ba haka bane dole ai zaman auren kuma aka aihu dole a tsaya a ga me za su zama a gaba Allah ya taimake mu Allah ya rufa mana asiri da dan tsawaita ka da amma dai in ba wani program da za a ce mu mu gani za mu tashi mu ba su ne ba musamman da program yake ba
ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sani ba ko akwai wani